أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن استودعتك ما علمتني فارجده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ألقى بسم الله قواعد شافي مثلا تندى da talatin da biyu to ne zai kai da uku wata kila ina ne za a tashi بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الله يدد القيرة بشوغبان مؤلف محمد وآله دعيالان جدنسا وصحبه دصحبانسا وسلم دأمنش تسليما أمن شوى آل العوفي مالا عوفي رحمه الله تعالى ياتي قال العلماء malamai sun ce ya nakalto daga malamai da suka gabace ya ce man da kala fi salati duk wanda ya shiga cikin sallah wa ata biha ya zo da ita sallar fil hay'ati cikin kamanni kama amarahu Allah ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya umarce shi من الركوع دغ ركوع عندما اهل يبيع مك والهيئه المعلومه في الركوع والسجود وده irin wannan hay'a ma'aluma wanda Allah ya umarni a yi ruku'u da shi haka ya zo da wannan hay'ar a daga ruku'unsa wasu juri da sujjada wani kiyami da tsayuwa ya tsaya yadda ake son tsayuwa a cikin sallah wajen karatun fatiha da sura da kuma tsayuwar da ake bukata lokacin da ya dago daga ruku'u kafin ya tafi sujjada wani ku'udi da zama irin yadda ake son zama a sallah zama da tsuwawun hagu ya fitar da kafafuwansa gefen dama ya kafe yan yatsun kafar dama a ƙasa wala mai turku min har sai an bai bar komai daga sallah ba duk abin da ake bukata farillai da sunnoni da mustahabbi duk ya zo da su kuma fil hay'ati cikin kamannin da ake nema falan ma fara da mina yayin da ya idar da wannan sallar ya yi sallama da yake assalamu alaikum su ila sai aka tambaye shi an fara idi har ga farillanta sallar nan da kai mun ga kai sallah mai kyau domin sha'awa kamar yanda Allah ya umarni haka muka ga kayi sallah baka lage komai ba da ake bukata a sallah sai da ka zo da shi to amma da farko mun ji ka fara yi kabar harama a farko ka ce Allahu akbar ita kai ka kabbara nan da kai ita ne hukuncin ta farilla ne ko sunna ko mustahabbi ko makaruhi bayan ka yi kabar harama mun ji ka karanta fatiha da sura ne matsayin sura da ka fatiha da ka fara karantawa farilla ce ko sunna ko mustahabi bayan fatiha mun yi ka karanta sura ita ma mai hukuncinta a sallar farilla ce ko sunna ko mustahabi bayan karatun sura mun ka kai ruku'u ka sunkuya ka dafe gwiwoyinka da tafin hannayenka wannan sunkuyawa ta ruku'u ne hukuncinta a sallah farilla ne ko sunna ko mustahabi a cikin wannan ruku mun ji kana karanta wani abu a asoshe me me kake karanta wani ai tasbihi ne ke to me hukuncin tasbihin da kai a asirce a cikin ruku farilla ne ko sunna ko musahabi bayan nan mun ga ka dago daga wannan ruku ka miƙe ne dalilin dagowar ne hukuncinsa bayan nan kai sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu zai hukutu bayan nan kai sujada har guda biyu daban-daban da kai sujada farko ka dago ka zauna me hukuncin sujadu guda biyu da zaman da kai a tsakanin su bayan na mun ji ka karanta wani abu tahiya da salatu annabi da addu'a a tahiyar ƙarfi mun ji ka ce assalamu alaikum duk wannan ayyukan ka gane ai ku ila aka tambaye shi ina fata an gane an fara'idi ha ga farillanta wa ahkami ha ga hukunce hukuncanta falam ya arif min zalika shay'an bai san komai ba daga cikin waɗannan abubuwa da aka tambaye shi ya kasa bambance me farilla me sunna me musahabi bal da aka matsa dai kala sai ce ana af'alu ni fa ina yin sallan nan ne amma ra'aytun nasa kamar yadda naga mutane ya fa'alu da suna aikata na tashi na gama bana yana sallah a wajensa na koya na gama mata tana sallah a wajen innata na koya amma ni ba san me wani farilla me wani sunna me wani mustahabi a cikin sallah ba to malam imamu ausu yace na ji malamai suna cewa fasalatuhu ba'ilatun sallan nan ta sabatacciya dukkan sannan da aka faɗa a tajiha fil hay'ati kama amarahu Allah ta'ala min ar-ruku'i was-sujudi wal-qiyami wal-qu'udi wa lam yatruk minha shay'an bai bar komai a cikin ta ba duk da kanta yake fasalatuhu ba'ilatu domin ba a bauta wa Allah da jahilci dole sai ka san me kake yi kafin Allah ya karɓi wannan ibada ta ka. To alhamdulillah. Sai ne. To ina ne ahalari? Aka bari shafi. Shafi na sha shida. Ina za mu tashi? Eh? Wa fada'iluhu mustahabban alwala a tasmiyatu yin bismillah farko da zaka fara wala ka ce bismillah mustahabbi ne wa siwaku da yin aswaki wa za'idu da mai datsuwa alal gaslatul ula akan wankin farko fil wajhi wal yadaini a cikin wanke fuska da wanke hannaye zuwa gwiwoyin hannaye wankin farko shine farilla wankin da ya karu na biyu ne ko na uku duka waɗannan na biyu da na uku mustahabi wal bidayatu da farawa bi muqaddamin ra'asi da magabacin kai shine goshi in zaka yi wanke fuska to ka faro daga goshi zuwa ƙasa in zaka yi shafar kai ka fara daga goshi zuwa keya wannan mustahabi ne wa tartibu sunani da jeranta sunnonin alwala ka fara wanke hannunka iya nan ka yi kurkurar baki ka shaƙa ruwa ka face jeran ta su dinnan shi kuma mustahabi ne kamar yadda jeran ta farillai sunna ne to jeran ta sunnoni kuma mustahabi ne wa qillatul ma'i da tsananta ruwan alwala alal udwi akan gaba kowace gaba ka wanke ta da daidai iya ruwan da zai wanke ta kar ka yi ɓannan ruwa ka ƙara ruwa mai yawa wanda ya wuce wannan gaba ƙalanta ruwa alal udwi akan gaba mustahabbi ne mai iziya ya kara maka ma'a ihkamil kasbi amma fa tare da kyautata wankewa kada ce maka ka karanta ruwa mustahabbi ka je ka zuba ruwan da ba zai wanke gabar ba wannan kuma ka bar farilla yawwa sunnatul ma'i mustahabbi ne ma'a ihkamil kasbi tare da kyautata wankewa wata kadimul yumna da fara gabatar da wanke dama alal yusra abu sahabu duk abu da wanke shi ake ba shafa ba to ka fara wanke dama sa sannan ka wanke hagu musahabi amma abin da ake shafa to wannan babu laifi ka shafe su tare kamar kunne za a ga wani sai ya taba ruwa ya shafi kunnen dama sannan ya taba ruwa ya shafi kunnen hagu wannan ba mashru'i bane abin da ake wankewa shine aka shar'anta a fara wanke daga sannan hagu amma abinda shafarsa ake ba ka ga kai lokaci ɗaya ake yin shafar kuma ake dawowa to kunnuwa ma ba laifi ka shafe su a lokaci guda amma duk abin da ake wankewa to mustahabbi ne ka fara wanke dama sannan ka wanke hagu to alhamdulillah sai wai duk ba shine sai ne a tumawi shafi na nawa talatin da nawa ina za mu tashi to saura tara na uku ba wa taratan wani lokaci ya suhu ne sallah yana rafkanuwa an sunnatin gabanin wata sunna min sunan salati daga sunnonin sallarsa ka surati kamar karatun sura ma'a ummul qur'ani wacce take tare da fatiha ba wai ya bar su tare da fatiha ba a ba a yin ta sai an yi fatiha ita sura tana tare da fatiha to surar aka bari ba fatihar ba to kaga sunna biyu kenan karatun sura da kuma tsayuwa domin karanta sura din auta kabira ta yi ko kuma ya rafkana ga barin kabbarori guda biyu wanda ba kabbarar harama ba awi ta shahuda ne ko tahiyoyi guda biyu ko kuma kowace tahiya da zaman ta ya manta awul dulusi ko kuma zama da huma ga tahiyoyin ya manta wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da waɗannan to fa yasjudu yana yin sujjada li zalika domin wannan sunna mai ƙarfi da ya bari yana sujjada qabli wala yafutu sujudul ba'di sujjada ba'di baya tserewa bin nisyan a dalilin mantuwa sujjada ba ni ka kama ka a cikin sallah ka sani da ka zo kai sallah ba kuma sai ka manta ka tashi ka tafi to ko mun tsawon lokaci in ka tuna ko an kwana an wuni ko kwana nawa ne za ka yi alwala ka zo ka yi wannan sujjada ba din ba ka tserewa wai sujuduhu yana sujjadan wannan ba abin da ya tuna walau da karahu ko da ya tuna shi ba da shaharin bayan wata guda min salati da yin sallar ويقاها ولو قدم سجود البعدية لا متن زي من تاد رب كنوا يقوات السجد بعدي بعدي تجا كاما سي أما سي يقوات إذا كافي يسلم ينسى قديم أو أخر سجود القبلي يكون جنت تسجد القبلي قبلي تجا كاما سي دي كاما تيقوات إذا كافي يسلم سي جنت تاتا سي دي يسلم دمان توايي ajza'ahu zalika wannan abin yana isar masa wala tabqulu salatu kallaka ba ta ba halal mashhuri abu ta qauli mashhuri wa man lam yadri ma salla wanda bai san abin da ya sallata ba a salatan shin raka'a uku ne a wushina taini ko raka'a biyu ne malam ya maka misali ɗaya ne au salatan أم أربعة فلا يدري ثلاث ركعات أم أربع ركعات وين كوكون في البايع إيه سنة ركعة أكون يكوهدو وكما لا يدري آ كغاني أي ركعة إيه ko raka'a biyu to ala ayi halin yana kokonto cikin adadin raka'o'i fa innahu yabni alal aqall ka sani cewa shi yana gini ne a bisa mafi kankanta in yana gani ɗaya ne ko biyu ne to a ɗaya da biyu wanne ne mafi yawa wanne ne mafi kankanta ɗaya shi ne al'akalli to sai ya kawo ta biyu da ta uku da ta hudu ya gina akan mafi kankanta ita ce ɗaya in kuma yana shakku na kawai in ta biyu ne ko uku to ya gina akan biyu ya ɗauke ta biyu yayi ya kawo ta uku da ta hudu in kuma yana kokonto uku ne ko hudu to ya gina akan uku ya kawo ta hudu shine mala yace wa yati bi ma shakka fi yazo da raka'a da yake shakka a cikin da ita ce ta uku a salasan aw isnataini ko shin uku ne ko biyu to ya gina akan biyu sai ya kawo ta uku ita ce ma shakka fi abin da yake shakka a ciki in ya gama sallah wa yajudu ba'da salami sai ya sujada bayan sallaman alhamdulillah sai ne jiya uhu ko a ina ma zai ba sai ya dawo inda yi ba ina za mu tashi دليل أربعين دي فصل صلاة الجنازة صلى الجنائزة فضل فرض فرلا أما فرض كفاية farilla ce ta isuwa wanda ya je yayi ya isar wa musulmin da bai samu zuwa wannan sallar ba wakila a wani kauli na biyu aka ce sunnatun sunna ce mai ƙarfi wa arkanuha rukunan sallar jana'iza kamsatun guda biyar ne an ce rukuni abinda baya inganta sai da shi rukunanta guda biyar ne wanda an bar ɗaya sallar nan bata inganta ba al'awwal rukuni na farko anniyatu qudra niyya asani na biyu alqiyamu tsayuwa ita ba ruku da sujada a cikin rukunanta sai dai tsayuwa asalisu rukuni na uku a takbiru kabbarori wa huwa arba'u raka'ati shine kabbarori hudu takbiratin kai arba'u takbiratin kabbarori ne guda hudu wa idza zada al-imam khamisatan idan limamin gawa ya ƙara kabbara ta biyar lam tabdul salatu sallata bata ɓaci ba kuma ba rafkano a cikin ta dama to ta tunda ba a sujada ba lana ta yi sujada ba shi yasa ce kawai sallah ba ta ɓaci ba wala yatba'uhu man khalfahu wanda suke bayan sa ba za su bi shi ba cikin wannan kabbara ta biyar da wa yusallimuna suna sallamewa kawai wala yantazirunahu ba sa saurara masa wai bi ma'ana wala yantaziruna taslimahu ba za saurara wa sallamarsa shine wala yantazirunahu daga ya kun tabbatar wannan kabara ta biyar ce kuma kaga in yayi ta zai zai zai tsaya yin addu'a ku sallame ku dauke gawar ku yi makabarta in ya gama ya same ku a nan kadai aka samu ka riga liman sallama kuma sallar ka ta inganta duk wata sallah in ka riga liman sallama sallah ta ɓaci amma a wannan matsalar in ka riga shi sallama sallar ka ta inganta Ogo masa, ku dai ba ku yi ba, ya gada ma ya kwana a gudu. Wani sahabu rafu da ya daini, kasa akwai masu ƙetare iyaka yanzu, saboda an samu ɗaiɗaikun ruwayoyi na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Akwai sayyidina Ali radiyallahu anhu yayi wa wani sallah yayi kabbara biyar ko shida ne ma? aka tambaye shi ya aka yi wannan kai tsari ana kabbara hudu kai masa biyar ko shida sai ce ba kwa gani badiri ne ya halarci yakin badar saboda haka na ƙara masa kabbarori saboda darajarsa ta badiri to kaga wannan in ma sai na ali yayi wannan ijtihadi ne naka kuma akan wata irin gawa ne ai ba ordinary ko gama garin gawa ba ce gawa ce ta samu manzo Allah kuma badiri saboda haka yayi wannan ƙarin to a yanzu in kace za ka ƙara wa wani suna ƙarawa yanzu sun ga za dama za ka ga suna yi musamman masu aqidar wahabiyya salafiya saboda dogaro da irin wancan abin da ya faru na asar na sahabbai amma dai mazhaba malaman mazhabobi gaba ɗaya ittifaqan ba a ƙara guda hudun nan tunda annabi bai taɓa ƙarawa akan wata zawara duk wata sallah da aka rawaito ta jana'iza daga manzon Allah kabbara hudu ce saboda haka wannan shine abin koyi wa yustahabu rafu li yadayn ana san daga hannaye guda biyu fi takbiratu ula a cikin kabbara ta farko faqad kadai ana so mana ta farko ake so ko wata sallah ba akwai daga hannu ba mustahabi to kamar sallar idi masallar gawa ba ana kabbarori kafin a yi karatu ba ita kuma wancan ta gawa ana yin kabbar a yi addu'a a yi kabbar a yi addu'a to kabbara ta farko kadai ake son daga hannu sai dai mai risala ce maka wa in rafa'a ba da kulli takbiratin eh eh me ne ya faɗa a ƙarshe ko la ba asani in ka in ka ko an ce ba laifi to ai ba yadda aka so in ya daga hannu bayan kowace raka'a to babu laifi amma dai khilaful aula ne ya saba abin da yake mafi fifi wal ibtida'u bil hamdillah sannan daga cikin sahabban sallan gawa ana son farawa da godewa Allah alhamdulillah ko iya wannan ka faɗa to ka ba da wannan sunna ta godiyar Allah ba lalle ne ka karanta Fatiha har ƙarshe ba in ka karanta Fatiha fallillahi alhamdu daidai ne abu ne mai kyau inda bayan godiyar Allah bayan alhamdulillahi rabbil alamin akwai yabo da kirari ka ɗauki duk abin da ake nema الراجع نهدو الدعاء للميت yin addu'a ga mamacin nan bi isir kulli takabira a gulbin ko takabbara bi ayi du'a'in tayassar da kowane irin addu'a ya sauƙaƙa duk irin addu'a da ka sani yawa ka yi masa ko da mai ne kai ta maimaitawa halli man yayi kabbara sannan ka sake ci gaba ko kai sallan wala yusahabu du'a'u makasusun ba a san wani addu'a abin keɓancewa ka gane a ce sai iri kaza a wannan makaruhi ne duk abin da ka iya kawai na addu'a da ta dace ka yi wa mamaci a cikin sallah ko mai risala da wanda ya koyi da shi mai ashimawi ai sai da suka yi wannan bayani kansa mai risala sai da yake ba a son addu'a makasusiya sai dai ce amma wa min mustahakan maqina sai da wata shimfidar yace amma yana daga mafi kyawun abin da aka faɗi na ruwayoyin da suka zo na addu'o'in sallar gawa to sai ya kawo wannan addu'ar mai tsawo a cikin risala sannan mai ashimawi da ya zo ita din ya ɗauko bai rage komai ba bai ƙara komai ba sai ce menene wasu ta hasan ibnu abi zaidin fi risalati sai da maka wannan gwalgwali mai ashimawi yake ibnu abi zaid mai risala istahsan ya kyautata fi risalati a cikin risalarsa abin da ake faɗi sai ya kawo wannan addu'ar gaba ɗayansa kamar yadda mai risala ya kawo kaga su ma ba su ce sai iya ita ba amma sun kyautata in baka iya ba to ga sunan an zubo maka duk wacce ka ɗauka a cikin kai wa mamaci daidai ne الخامس ركن نبير من الشيء السلام شين سلم ويسلم الإمام واحدة إمام قاوة ينعين سلم قياتين أن يمينه أجيب الدامة السلام عليكم باب تسليمة الرد أتكن سلر قاوة yusmi'u nafsahu yana jiyar da kansa wa man yalihi da wanda yake bin sa a baya a bayyana kenan shi liman wa yusallimu al-mamum wahidatan shi ma mamu yana yin sallama ce kwaya daya yusmi'u nafsahu faqat yana jiyar da kansa kadai a a azurka kenan in ma a bayyana ne to ba sai ya daga murya ba wala yaruddu ala al-imam mamu baya juyar da sallama ta biyu ga liman ballantana ga wanda yake gefa hagu ko liman ma ba za a yi masa ballantana wani sallama ɗaya ɗaya ce sallar gawa assalamu alaikum alhamdulillah sai ne a nan muka gama sallah saura zakka tun daga albabul awwali kiɗa hara ba sai muka yi albabul salisi salati to sai da muka gama sallah mun yi tsarki mun yi alwala mun yi wankan janaba mun yi taimama wankan haila wankan jiki taharatul hadath wal khabath to sannan muka jikin sallah to bayan an gama sallah sai kuma a bada zakka aqimu salata wa atu zakata to yanzu mun bada sallah saula zakka insha Allah Allah ya hore mana abu da zan bayar sai ne risala ruhi sala kaji na dari biyu da ashirin da ɗaya وإمامه ولا يسجد السجدة في التلاوة نعم mai karatun alkur'ani baya sujjadantar sujjadan nan ta cikin tilawar alkur'ani wanda muka karanta su jiya illa ala wudu'i sai in yana da alwala ba dan sujjada kowace iri ce sujudu salati da sujudu shukuri da sujudu tilawa da sujudu sahwi ba a yin kowace irin sujada sai da alwala sharafi ne ina fata an gani dan ita ce rukuni mafi daraja a cikin rukunan sallah kusan ita ce sallar ba eh ita ce rukuni mafi tsada mafi daraja a cikin sallah a karabu ma ya kunu abdu ko ma ya kunu bayan abdu wa rabbi wa huwa sajidun mafi kusancin halin da ba yake kasancewa ga ubangijinsa a lokacin da yake sujjada to ba a yin ta illa ala wujuhi sai da alwala wa yukaddiru laha kuma mai yin sujjada tilawa yana yin kabbara laha ga wannan sujjada idan zai tafi sujjada zai ce Allahu akbar wala yusallimu minha amma baya sallamewa daga gare ta bal babu tahiyya ma balata na sallama bal kabbaran kwaya ɗaya ake yi ba guda biyu irin na sallah ba wa fi takbir cikin kabbara fi rabi'i na cikin dagowa daga sujadan sa'atun afayyalwa ba dole bane tafiya yin sujada shine dole in kai sujada ai ka gama dagowa da sallah ba sallah bane in ka ga dama ka kwana a sujada in ka ga dama daga sujada ka kwanta in ka ga dama ka ci gaba da karatun dole goshin a ƙasa shi ne sujada dagowar tun da ba sallah ba ne ba dole ba ne ka gane ai saboda haka dagowar ka sani dagowar ba ibada ba ne tafiya sujadan shi ne ibada to shi ne ake yin kabbara ka gane ai a cikin yin sujada amma wa fi takbiri fi rafi min har sa'atu cikin yin kabbara a cikin dagowa daga sujada tilawa a fayyalwa wa in kabbara inne sujadan nan ta tilawa yayi kabbara sannan ya dago fa huwa ahabbu ilayna shi ne mafi soyuwa a gare mu tunda qalin falala ne da lada amma idan bai yi ba kawai ya dago sulu haka shi babu ne shi akwai sa'atun yalwa ومن قرأ في الفريضة ويسجدها من قرأ في الفريضة والنافلة من قرأها شين فاعل يسجدها من قرأها وند يكرن تا آية سجدة في الفريضة أكشين صلى الفريضة والنافلة صلى النافلة يسجدها ينا سجدا تنتا أكشين صلى الفريضة وتفريضة ya gaya maka kuma kaifiyar yadda ake yin sujadar a cikin sallah jiya a farkon babu wanzu da man qara'aha ba'da subhi wanda ya karanta ayar tilawa bayan yayi sallar asuba ya gama sallar asuba yana takara ko tilawa sai kuma ita da ayar sujada ya karanta ta to wai zudwa yana sujadantanta malam yusir matakar gari bai haske ba wa subhi idza asfar al'ishar al'a'ala ɗin matuƙar gari da ya haske rana ta kusan hudowa ba lokacin haramcin nafila ya shiga to zai iya yin wannan sujada amma in gari ya yi haske da yawa ko lokacin hudowar rana da aka hana yin nafila to sai ya tsallake ba zai yi sujada ba wa ba'da al-asr ay wa yasjuduha man qara'aha ba'da al-asr haka nan wanda ya karanta ayar sujada bayan yayi sallar la'asar to shi ma zai sujjade ta walau malam tasfarra shamsu matukar rana ba ta yi ruwan ɗorawa ɗorawa ba wannan al'istiraru ke nan wancan al'isfaru mai filus haske wujuhun yau mai bin muskira wa subhi idza asfar wannan kuma mai ruwan mai sadun al'istiraru shine daga ruwan ɗorawa matukar rana tana nan fara kal ba ta fara canja launi ba in ga karanta ayar sujada zai iya yin sujada duk da cewa lokacin karancin nafila ne amma daga rana ta fara yin ja to an shiga lokacin haramcin nafila bai halaka yi su dudu tilawa alhamdulillah shine to hashiya ya fito ya babu tashi shafi na nawa hashiyatul adawi ɗari da ashirin da bakwai to yi tashi ɗaya a wani wa amma sani amma kaga abu na biyu a wannan babi shine wanka ba ya ce maka babu ma ya zubu minhu wudu'u wal ghusl ba abinda in ya faru alwala take wajaba da abinda in ya faru wanka yake wajaba to min yi al'awwalu jiya shine alwudu'u to yau yace maka wa amma sani amma nau'i na biyu shine wanka فقال ابن العربي ابن العربي المالكي ya ce la kilafa ba a sufi ba ya ce la kilafa babu saɓani a alamuhu da na san shi ni annahu ne aini ko gaini annahu bi fatihin shiwa kenan ismun bil fi'l dai muna magana gusul fa al-gusul gainun ne ko ainun ne ba wai a rubuce ba can a farkon babu babu ma domin rubutun wal gusul yawwa to nan kuma bai sa dan ba yake maka ainu amma mu je karatu amma dai ina ganin gainu ya kamata ya zama an la khilafa babu sabani inji ibn al-arabi ba wani sabani a alamuhu da na san shi annahu cewa shi wannan suna na al-gusulu ana karanta shi da fatihul gayn da fatahar galli kafa a ce al-gusulu ka gane ai shi al-gusulu ismul lil suna ne na aiki na yin aiki wani aiki da ake aikata shi ne wanka وبضمها كغير أي تو أي yace babu saɓani da na sani cewa shi al-gusuru wai ana rubuta shi da fataha gairu a ce al-gasulu domin al-gasulu in ka sa fataha ismul lil fi'li ko wa bi dhammiha da rufu'ata kuma ismul lil ma'i suna ne na ruwan inji ibn al-arabi al-maliki wa fi zakira ya zo a cikin littafin zakira yace al-kutubu biddan ne kaga nan ya kawo ba can da kamar da ce bi fati al-aini ba gaini ne yawa fi zakira al-kutubu biddan ne shi kuma yace ai an kace al-kutubu biddan ne da dan marufu a gusulu ko yace wa bil fatih da kuma al gaslu da fatahar gainu shi a wajen sa yace duka ismul lil ma'i duka biyu suna ne na ruwa ruwan da ake wankan da shi alal ashhar inji shi mai zakira abu ta qauli mafi shahara dalla ala wujudihi mal kitabu was sunna wal ijma' an bar magana ta'rifi na suna al kitabu al qur'ani والسنة ده حديثي والإجماع ده معلومة دل يعينوني على وجودهما بسا واجب خصوص بيه الأول والثاني شين الوضوء والغسل القرآن يا تبت الواجب شين الولاء يا تبت الواجب شين وانكا هكذا السنة تمغى لا تبت الواجب شين الولاء تبت الواجب شين وانكا جنبا ده وانكا هيلا ده وانكا بيشي هكذا إجماع المعلومة malamai ya tabbatar da wajibcin alwala da wajibcin wanka qala ta'ala zai fara da alkitabu kafin as-sunnatu wal ijma'u din Allah ta'ala ya faɗa cikin littafinsa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda sun ka bada gaskiya idza qumtum ila salati idan kuka tashi zuwa yin sallah to fagsilu zuwa kun ku wanke fuskokinku wa aydiyakum da hannayenku ila almarafiqi zuwa guyoyin hannaye alma'ida al'aya har zuwa ƙarshen aya ba sai ya kawo maka ba ka santa wa arjulakum ila alka'awam fa hudi ru'usikum wa arjulakum ila alka'abain ila ƙarshen umarnin to ita wannan aya an ka duba zahirinta kamar tana nuna ba a neman yin alwala har sai in an tashi yin sallah idza qumtum ila salah in kun tashi illa zuwa zuwa yin sallah alhali hadisai da dama sun kwadaitar da musulmi falalar zama da alwala ko ba dai ibada ba yana da falala da lada ta musamman kamar kana cikin ibada ne tunda yin alwalar ibada ne in ka daura alwala ko zama kai ba kai komai ba to kana samun lada na wannan ibadar alwala da ke to amma nan zahiri ya nuna kamar sai ka tashi yin sallah to abin da yake nuna maka ba ta zama wajibi sai in ka tashi yin sallah in ba sallah ka tashi ba ba dole sai ka yi alwala ba amma ka yi din yafi yanzu ba karatu muke yi ba ai wasu mu suna da alwala sun yi alwala kuma ba don su yi sallah ba dan falala watakila na karatun da za su yi ko to wannan abu ne mai kyau amma ba dole bane amma in ka tashi yin sallah to a lokacin kuma in baka da alwala yin alwala ya zama wajibi domin ba za a yi sallah ba sai da alwala yasa ma'anar idza qumtum ila salati in kun tashi zuwa yin sallah yana nuna wajibcin alwalar a daidai wannan lokacin yasa ce dalla ala wujudihima alkitabu والسنة والإجماع وقال تعالى وتعالى وتعالى كما الله تعالى يا فدا yace ya ayyuhal ladzina amanu ita wacce ta fako suratul maida ne wannan ta biyu kuma cikin suratul nisa yace ya ayyuhal ladzina amanu duk masu imani yake kira ya ku waɗanda suka ba da gaskiya la taqrabu salata kar ku kusanci sallah wa antum sukara alhali kuna cikin maye hatta ta alamu ma ta kuluna har sai kun san abin da kuke faɗi sai kun watsake wannan bayan giyan ya kace ku wala junuban kar ku kusanci sallah kuna halin janaba illa abiri sabilin sai dai mai ƙetarewan tafarki ka gane ai wannan ya shigo da wani hukunci ne na wata mas'ala mutum da janaba zai shiga gida kuma kofar gidan a rufe ba hanya sai ta masallaci to wannan mai ƙetarewa hanya ne ba zaman masallaci ya zo yi ba amma shiga masallaci da zama a cikin da janaba haramun illa ajiri sabili kar ku yi sallah da janaba kar ku shiga masallaci da janaba hatta ta ta tulu har sai kun yi wanka kaga nan wannan ta nuna wajibcin mai wanka wannan ta nuna wajibcin alwala wannan ta nuna maka wajibcin yin wanka wa qala sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a hadisi la yaqbalu Allah salata man ahdatha hatta yatawadda Allah baya karban sallar mutumin da yayi hadasi har sai ya sake alwala ko da da yayi alwalan sai yayi tusa ko fitsari ko bayan gari ko wani abu da yake karya alwala to in yayi sallah Allah ba zai karba ba hatta ya tawadda sai ya sake alwala wannan hadisi rawahu Sheikhani Bukhari da Muslim suka rawaice shi wallahi lil Bukhari lafazin wannan ruwaya da muka karanta lafazin ruwayar Imam Bukhari ne wala khilafa babu sabani bain al-a'imma tsakanin jagorori na musulmi aka ce al-a'imma Malik Shafi Abu Hanifa Ahmad bin Hanbal mazahib al-arba'a limaman mazahib al-arba'a su ne al-a'imma anan to babu sabani tsakanin su hudun fi wujudihi ma cikin wajibcin alwala da wanka ولوجودها ولوجودهما شروط ko za mu tashi a nan alhamdulillah zai gaya maka wani wajibcin wanka da alwala alhamdulillah maka wani buhari barka da shigowa ya ce da ke na maulidi gobe ne ko to Allah nuna mana alhamdulillah barka da shigowa adana ya wadai da tuma alhamdulillah sai ne askari alhamdulillah ina za mu tashi a'a ko dai da shida ya kai da bakwai to ina za mu tashi askari ɗari biyu da tamanin da bakwai fasulun labewa insha Allah la tuba'u samaratun ba a sai da ƴaƴan itatuwa qabla zahawiha kafin buratta sai sai ta gura tana kore shar bai halatta a yi cinikinta ba sai ta harba ta yi ruwan ɗorawa ko ta yi ja ka gane a yi ko kuma ta nuna amma a asalin azahu shi ne kafin nuna ta yi ruwan ɗorawa ko ta yi ja to a wannan lokacin halatta a yi cinikinta ko da ba ta ƙarasa nuna ba akwai abin da aka wato abin akwai abin da in aka ce sai ya nuna a cikin uwarsa to kafin a tsinko ka kashe inda za ka kai zai lalace kamar irin su lemo da ayaba da mangoro in ka ce sai ya nuna a cikin uwar sannan za ka tsinko shi ka kai shi garin da kake so ka kai to sai dai ka kai rubabban abu to amma in ya harba bai karasa ba ka ciro shi to zai jure duk inda za ka kai sai ya karasa a hanya ko a can to saboda haka shari'a ta bada damar a yi cinikin abin kafin ya nuna amma dai ba yana ɗanye shar ba ba a cinikin ɗan itaciya ƙabla zahu ya kafin burarta kafin harbawa illa ba asali a sai dai tare da asalin ta uwar bishiyar to yanzu cinikin bishiya za yi ba cinikin 'ya'ya ba ka gane ai amma in ya'yan kawai zaka sayar a tsinka a bar ma bishiyarka da gonarka to bai halatta ka sai da ya'yan yana danye wai a jira ya nuna sannan a ɗiba ba sai dai in zaka sai tare da bishiyar ne au alal kadi ko kuma a gusa yankewa ka gane ko sarewa eh ya saya shi hadafinsa itacen zai sare ya je ya yi wani azuza a to shi kenan dama ba ita ƴaƴan ake duba bukukiyar ake duba wal idlaq wawaitawa mubtilun mai ɓata ciniki ne eh zama wata mai dilaki sakin zance cewa ni a sayar mun ko yaya ma ko ya nuna ko bai nuna ba ni na yadda a wannan ya bata ciniki kai shirabi tarkiya kamar sharɗanta wanzarwa ka saya amma ba yanzu za ka tsinka ba a bari sai lokaci kaza shi ma yana bata ciniki so idan ka bari kwaji suka cinye fa ko iska ta kaɗe ya za a yi kaga akwai garin fa zahawun nakhli bura na dibino alhumratu jaja jaja wa sufratu da ruwan dorawa dorawa in dibino ne yayi ƴaƴa fanko kore ne to bai halatta a sai da shi yana kore ba amma daga ya canja launi ya zama wani dibinan ja yake yi kafin ya nuna wani kuma ruwan tsorawa yake yi kafin ya nuna to in an samu launi ɗaya daga cikin biyun nan daga kore ya zama ja ko ya zama ruwan tsorawa to shi kenan ya halatta ko da bai yi zaki ba ko in an ɗaukana ana jin bauri ya halatta a yi cinikin wa gairiha amma watan dibino duk wani ɗan itacen da ba dibino ba to ba maganar ja ko ruwan ɗorawa. A'a, zahabuha shi ne ibu akaliya daɗin cinta, daɗin ɗanɗananta. A taba a ji yayi zaƙi, to wannan ko kore shar ne. A saya ba akwai lemun zaƙi da aka ga kore shar bayan, amma an kasa da zaƙi, to wannan ibu akaliya ke. In dibino ne, to a ga yayi jaja-jaja ko kuma ruwan ɗorawa-ɗorawa. Wanda ba dibino ba sai yayi zaƙi. فيباء الجنس بإيد بعضه أما عند شريعة تايلان قولي أنا إيا شنكين وان جنسي كمان دبينا بإيد بعضه دا قدر وان أنجلنسا ولو في أسل واحد قد أتكين توشن بشيء ديني إذا كان متلاحق عند دكتور سكلا ما ما في رزق الجناني متلاحق أيني إذن سيدا ما أكدسا sannan tare aka musu kilili tare aka musu bayi duk abin da ake yi tare aka musu to in an samu bishiya ɗaya ta harba to ya halatta aiki bikin gaba ɗaya ko da koraye ne sauran su ma su ma za su kai in dai mutalahiƙai ne masu nuskar juna ne ba wannan ɗan rani wannan ɗan damuna ka gane ai ko wannan a wata uku yake nuna wannan sai yayi wata shida ba a wannan ba mutala wannan sun saba wa juna in dai zama mutalahiƙai ne duk nau'in su ɗaya ne mai fara da maka wa in na khalatun wahida ko da bike dubino ɗaya ce fin na khalat shi kwana yace walau shi asalin wahidi ko da a cikin tushen bishiya ɗaya ne in dai ya zama mutalahiƙan la bi ibi mubshiratin to kaji ba wai da nuna ko da yin daɗin mai yi da wuri ba ɗan wuri ai ka san bukuratan ko wa asilan safiya to safiya ba ba shine sammako ba ko to ba wai da yin dadin mai yi da wuri akwai dan 40 ko to dan dan 40 ya nuna ba za ka sai wanda sai karkan kaka yake nuna za ka kai da su tare ba wala ne wala shakawi wala mai nuna a zo a zamanin hunturu to ba za a yi cinikinsa da ibi saifi da nunar wanda yake a lokacin zafi ba a shita wa saifu ne shatawi da saifi wanda sai a san yake nuna dibinan fa ana dibinan nau'i ya kala goma sai ya wanda ka gani ko ka sani akwai wanda shi a hunturu yake nuna akwai wanda a lokacin zafi yake nuna akwai wanda da kaka yake yi akwai wanda cikin damuna yake yi to wannan ba za ka yi cinikin su gaba ɗaya don me yi a sanyi ya nuna ka haɗa shi har da ƴaƴan wanda ya kai a zafi yake nuna ba walwardu haka nan shi kuma fure na wardi wanda kaga shi ba ƴaƴan tasowa bane ba ba a samaratu bane shi wani abu ne daban shi ba za ka ce masa ganye ba ba za ka ce masa kuma 'ya'yan bishiya ba shi ne fulawa kawai wana uhu da makamancinsu kar yasmin kamar yasmin shi ma nau'i ne na fule minan nauri na fulawa ka gane da irin su za'afaran duka nau'i ne na annau fulawa shine fure to shi kuma zahau ɗinsa da zuhuri babu da bayyana ɓangarensa wani ɓangare nasa buɗewar bashi ai falan da farko a cikin kwasfa yake ka gane ai min akmaliha ila cikin kwasfa ne to idan aka samu ɗaya biyu uku sun buɗe fulan ya bayyana amma sauran ba su buɗe ba zai halatta a yi cinikin su gaba ɗaya sauran ma za su buɗe eh mutalahikai eh shi ma kwashe ɗin shi ai dama kafin tashbihi na kawo walwardu walahu kal yasmin to su ma kamar irin wancan amma tun da shi ba ɗan ɗalawa ake a jibaki ba to buɗewar ɓangare in ɗaya biyu ya buɗe ai kai ne saya za ka ga irin launinsa da kuma irin ingancinsa da kuma irin kyansa ya halatta ka yi cinikin su gaba ɗaya mu je wani huba yawwa ya halatta gare shi yayi wannan cinikin ila akir ibani har zuwa ƙarshen kakarsa shi shi wannan fulan eh ibani lokacin ibansa ya ya halatta a yi cinikinsa amma idan lokacinsa ya zo ƙarshe kakarsa ta zo ƙarshe lokacinsa ya fita ya fara ƙarewa to da halatta a irin wannan cinikin buɗewar wani da kuma wanda bai buɗe ba in da kakarsa ne kakarsa ta riga ta yi lokacinsa ya kule in kai cinikin wanda ya buɗe tare da wanda bai buɗe ba wancan ne in bai buɗe ba fa inda lokacinsa ya ƙare to alhamdulillah wal mutaqi wal mugayyib sai ne sai ne na'u ina ne na'u shaji wala alƙasin ya zo bara wannan karɓo mai shi ne gidan zai shikafa ɗan ɗan ɗansa da washe nura hamsin haji na naira ɗan ita ma ta biya ta ce mata washe mata ina ne shafi na arba'in da na kawai mun kuma da biyar ne تمرينات نحو الوادي نعم شافي أربعين دجير تمريني نفرق وجربا تفرق بين كل اسم وخبر نعم كبين من قوة سونا وتمبزا أشي بيتي shine ismu wa kabarin da labari kamata wa yayi ya ce eh to haka ne tunda ismu kana ne da kuma labarin kana ba to ka bayyana mana kowane suna da kowane labari ilikana na kana wa akawafiha da kuma labari da suna suna da labari na yan uwanta ita kana ka bayyana mana su turjumanin afiya cikin jumloli masu zuwa guda takwas din na farko ce kana mahamudu shuja'an mahamudu ya kasance sadauki to a cikin wannan jumlar menene ismu kana menene kabaru kana me isu mukana to me labarinta to na biyu ya ce asbaha alhisanu ja'i'a alhisanu doki asbaha ya wayi gari ja'i'a yana bin yunwa kaga asbaha ta zauna a jumla da ta dace doki dai dama yawanci an fi bashi abinci ne tsawon yini in dare yayi shi ma yana kwanta ya huta ba a sake kawo masa abinci sai gari ya waye ka ko an ya waye gari dole da yunwa zai waye gari tunda tunda ya kwana bai ci ba to kowace kalma ana sa ta a jumla wacce take dacewa da ma'anarta asbaha al-hisanu jayan doki ya waye gari jayan yana da jin yunwa to menene sunan asbaha ne labarin asbaha sara al-awwalu akhiran al'awwalu na farko Sara yanzu ya koma ya zama akiran shine na ƙarshe kaga aikin Sara yana tana juya canjawar hali ba kamar kana ba dama can haka yake shi kana ya kasance kuma har yanzu lokacin ya kawo da labari bai juya amma ita Sara da ba haka yake da fa shine na farko a kun tsere su kuwa ana tseren dawakai eh da shi ne lambawa Allah ga wani shi zai zo na ɗaya ba ma ya zamo saliyan ko salisan da ya zama ashirin kaga haka ta lalace sara al'awwalu ashirin al'awwalu na farko sara ya komo ashirin na ƙarshe to me ismu sara ne kamar sara yawwa batar kalbu na'iman alkalbu kare ba ta ya kwanan na'iman yana mai bacci kaga wannan ma jumla ce da ta dace da fi'ilinta saboda kare da farkon dare har tsakiyar dare baya bacci sai karshen dare lokacin ya kawata ka tashi kai ibada ji kuma ji kuma lokacin zai kwanta bacci to ba ta kenan ya alkalbu ba ta na'iman ya kwana yana bacci laysal maidanu fasihan almaidanu masu kwana laisa bai zamanto fasiha mai yalwaci ba ko mai faɗi masu kwana filin su kuwa to wa shi ne almaidan akwai maidanul musabaka ko maidanul sabiki akwai maidanul kitali filin yaƙi ma a ce masa maidan ma'araka kenan maidanul kitali ko maidanul sadiki to amma ne ya nufin maidanul sadiki din filin su kuwa shine masu kwana laisa bai zaman to fasihan mai yalwa ba to al maidan shine ismu laisa fasihan shine khabaru laisa amsal gani faqiran al gani mawadaci da safe amsa ya malaita faqiran talaka ayi ne sai ayi ita ma tana nuna ma'anar da da safe ba talaka bane da marece ta zo kawai sai ya marece fakirin yana matalauci abha sujjinu daliqan as-sujjinu dan fursuna abha ya ya ya hantsatsa daliqan sakakke wanda aka sake shi daga zaman jaru eh ai yawanci da safa ne idan kwanakin su ya kare ko to da sassafa kuma da hantsi sai a sallame su to asijil shine ismu abaha daliqan shine khabaru abaha zalla al-inabu kaseeran al-inabu inabi zalla ya zama so kaseeran mai yawa zalla shi ma zarfin zamani ne yana nuna lokacin garjin rana inabi ya zama so kaseeran mai yawa alhamdulillah shafi na ɗari da ma'amurka da zuwa da talatin da biyu ko da biyar to ina ne warka da zuwa tamrinatun mhm sai ba na farkon ne tamrini na farko ayyin ayyin jam al muannas salim ka ayyana mana jam al muannas salim المرفوع أبي ورفع والمنصوب أبي وفتى والمجرور أبي وكسرى في العبارات الآتية في عباروري ما سزوى وبين السبب كبينا من دليل الكسن شيء وسا مرفوع da dalilin kasancewar mansubi mansubi da dalilin kasancewar majruri majruri وعلامة الإعراب كما كبي أي وبين علامة الإعراب كما سنن كبين لي علامة الإعراب في كل شكل قوة لي شكل مرفوع دا منصوب دا مجرور عبارة تفرقو منين أين أتي الثمرات الثمرات أي إتاتوا أين أتانونا إذا فاتا أرغاني أي إتاتوا ta nuna to aina din nan fi'il madin ne na aina'a ya nuna atta'u alamatu ta'ani wannan tanda ka gani alama ne na mataye ne masu aikin nuna suwaye fa'ilin sai ka ce al-samaratu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dammatu zahiratun fi akhirih li'annahu jam'ul mu'annath salim kaga nan ka bayyana mana sababi shine ta'anisi alamar li'irabi shine dammatun zahiratun fi akiri na biyu yace la'allal fatayatu mujiddatu watakila yan matan nan masu kokari ne to ana kawo bara yana la'alla alfatayatu mujaddatu wa watakila ƴan matan nan ko la'allal fatayati fatayati saboda la'alla din yana yi wa sunan da zai bayan ka fata ne la tudri la'alla allaha to la'alla fatayati na'am mujiddatun la'alla fi'lu madi al-fatayati fa'ilun marfu'un الفتيات مفعول به منصوب وعلامة نسبه الكثرة لأنه جمع مؤنث السالم مجدات زي زمان نأتي له ونأتي منصوب منصوب وعلامة نسبه الكثرة لأنه جمع مؤنث السالم البقات أبواجيس jami'an na albaɗatu agwagwa sabi hatun masu lirƙaya ne a cikin kogi ko a cikin tafki ko ma a wannan irin ruwa ne aka ce sabihun mai lirƙaya sabi hatun guda ɗaya mai lirƙaya mace sai aka ce sabi hatun alai ya zama mubtada da labari albaɗatu mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi abdammatu ka gane ai ظاهرة كما لأنه جمل مؤنث الثاني فاجهات شين شين شين خبر المبتدا مرفوع وعلامة رجعه ضمة ظاهرة في آخره البنات يا ماتا يا طفنا على البائسات سنة suna tausasawa da lausasawa ga mata wanda suke cikin tsananin rayuwa. Ka gane alba'isa su jami na alba'isa su. Wa al'imul ba'isan fakira. Alba'isu wanda yake cikin tsananin musan alba'asa wa ai. To wannan alba'isu su mufa'in ne. Mutum da yake cikin tsananin wahala na rayuwa. Alfakir alba'isan fakira. to in mace ce sai a ce ne alba'isatu in namiji ya zama alba'isul faqiru to mace za ta zama alba'isatul faqiratu to jami'in alba'isatu shine alba'isatu to nan kuma ala ta shigo kaga harful jarri ne in ka ce albanatu eh ya zama mubtada ne ko ya adibna alal ba'isati zai zama kabarul mubtada jumla ce amma tana zaman kabarul mubtada suna tausayawa ga mata yanda suke cikin tsananin rayuwa to ya ya ya ibna fi'lun mudari'u ko mabniun ala al-fatahati ka gane a duk misalin nunun niswa saboda nunun niswa ta sadu da karshen sa in namiji ya ce ya adifu ruku annanta mudari'i za ta bayyana akan namiji to amma da yake mata ne in maza da yawa ta yi ya a tsakuna ka gane fi'ilin da ake masa rufa da tabbatar nu'ara to amma mata ne dole a sa nunin nisuwa sai ka sai yu a tsifna suna tausasawa alal ba'isati to ala harfu jari ala alal ba'isati jaru wa madarurun wa alamatu jarihi alkasaratu zahiratun fi akiri لأنه دون مؤنث سالم لا ما له كثرة لا تجد على الأمهات muna dogaro akan uwaye mata la atamidu a fi'lun mudari'un marfu'un ko bi dammatin zahiratin fi akhirih ala al ummahati hi ma jaru wa majrurun aina al jaru harfu ala aina al majrur al ummahati amma ta kisra zahira li'annahu damu al mu'annath salim لا ترم النساء الفضليات muna girmama mataye wanda suke masu daraja to annisa saboda guda ɗaya ce sai ta ɗauki fata ta sama fu'uli ba jami'in ma na salim mufrada ce ko ku suna ne kai jami'in mu'allafi jabu ta ne ba irin wancan jami'in bane duk da mata ne amma jam'u takasiru ne fata tana bayyana babu matsala kamar ar-rijalu da an-nisa'u la tarimul nisa'a wannan jam'u takasiru ne ba jam'ul muannas salim bane saboda haka ya dauki fata'arsa to in ka ce al-fadaliyati wannan kuma jam'ul muannas salim ne kuma na'ati ne na an-nisa'a wa na'atu منصوب منصوب أما وعلامة نسبه الكسرة الظاهرة في آخره لأنه جمع المؤنث الثاني فضلا زي زي يدوكوا amma ba ala bane a nan ka sani na tarimu lisa'al kubla ya ce zai iya ɗaukuwa masu falala masu daraja na bakwai shine yal'abul gilmami yara suna yin wasa bil kurati da kwallaye kuka ce bil kurati guda ɗaya kwallo bil kurati akwai jami na bolton da kwallaye to shi ma har jarra ya shigo ya zama madrurun bil kasarati zahira alkhairu doki tajurrul ajalati tana jan jarkuwoyi dokin aka yi ifradin da mufradin kailu kuma aka ce tana jan ne al'adalati jarkuwoyi amalankin masu yawa to al'adalatu ne mufrada to sai ka ce ajalati kaga ajalati nan mansubun ne bi annahu maf'ulun bihi mansubun tajurru fi'ilun mudari'un al'ajalati maf'ulun bihi mansubu to an masa fata'a ne bil kasratin zahira niyabatan an al fatahati li'annahu jam'ul mu'annath salih alhamdulillah sai ne sai mana gaji sai na ne mana gaji gaji na nawa ina za mu tashi أشره البيتين الآتيين وأعرض ثانيهما كيما شره البيت وكما بدابي ما تزوى سننكما كيما لإراب لبيو بيت الكلكان لبيو ذكر سبيل كي شيء sannan kuma baiti na biyu na ƙarshe kai mana li'irabinsa أرى الناس أشباها وأن وإن غيرتهم شروط ليال ما فتئن جواريا فأكثر ما تلقى الفقير مداهنا وأكثر ما تلقى الجلي مرائيا أرى الناس ina ganin mutane yanzu mutanen duniya ashbahan makamantan juna wa in koda surufu layalin jujjuyawan darare yau da gobe gayyaratu ta tattanga su yau da gobe duk da cewa yau da gobe ta tattanga su ta canza halayen su amma ina gani dai suna da kamantacce da juna ma fati'ina ba sa gushewa ma fati'ina yi mana ba sa gushewa akwai ma fati'a ma bariya duk ma duk ma na su daya kai za ka zai ce ma fati'ina jawariya ba su gushe ba suna masu gudana akan wannan halaye da kamanceceniya ma fati amma bari hanifa yawwa ba sa gushewa kamar ma mazala manfakka ma fati amma bari ina ganin mutane suna kamanceceniya ko da jujjuyawar yau da gobe na dalare ya canja su ba sa gushewa suna gudana a asalin kamanninsu na farko to fa akasaru ma kal alfa kira mafi yawan halin da zaka gamu da talaka mudahinai yana karkata da soyayya ga mai kudi shi inda talaka yake yana son mai kudi shine wa dulo kudi nuna wa dole su dihilu yawwa su dihiluna fa yi dihiluna ko ne fa wa dole su dihili yawwa maza na ake gaya ya ya rasulullahi kafiran maka sun so lautu dihilu da za ka dan karkato ka kaunace su da gumakan wa yudhiluna zuwa su dan karkato ku zo ku hada a tsakiya yau an ji an bauta wa gumaka da kai gobe a zo da su a bauta a su sai Allah ya ce wala tu bi kullu hallashi mahin shine almudahana da hausa suka sata ai wane wane ya mana almudahana da baba kere ka gane ai a cikin izawa kan yake faɗa a ƙarshe akwai fayyidi hilu da shi ko yau wato shi ne mudahana almudahana mudihinuna ko a ƙarshen izawaka to shi ne mudahina a nan yawanci halin da za ka gamu da talaka to yana almudahana bi ma'ana yana karkata inda masu kudi suka karkata saboda ɗan abin da yake samu a hannunsa ya yi in ne in ne gidansa mai kudi yace wannan abun fari ne ko baki ne zai ce fari ne in ne gidansa mai kudi yace wannan abun baki ne zai ce baki ne ko da abun fari ne shi ne almudahana asali yawanci haka talaka yake to a kasanu ma talakal gani amma mafi yawan halin da kake gamuwa da mai kudi mura'iyan yana mai riya da abin da zai yawanci ba da Allah ba zai fito yana raba dubu ɗari ɗari to karkale ka zuciyarsa don ba zai iya baka a ɓoye ba tare da masu kyamara su ba sun haska sun nuna wa duniya ba ba zai iya baka an ba a sa laziki ka ana alhaji wani ya ba da miliyan kaza ga gidauniyar kaza ko gudunmawa kaza duk wani aikin da zai yi in duniya ba za ta ce da ba zai iya yin sa bai ce maka duka ba amma yawanci akasarin yadda za ka gamu da mai kuɗi to za ka same shi ne mura'in yana mai yin riya kamar da talaka yawanci kuma ba da ra'ayi sa na kansa sai abin da mai gidansa yake alhamdulillah sai yake na sai ya nabi sai ne akwai to ina ce mulha babu ke na da zama na bayanin fa'ili وكل ما جاء من الأسماء عاقبة إلى سالم البناء فارفعه إذ تؤريب فهو الفائل نهو جرى الماء وجار الأمل وكل ما جاء من الأسماء دكا وانا أبن ديزو نسوناي عجبة فئل يزو قرشان فئلي fi'ilin kuma salimin bina'i ko ko shi sunan ya zama mai kubutaccen gini ne a wannan jumla ba wani abu da ya haɗa a ƙarshensa kamar ya ulisu ba ba ja a gulami ko ja a sahibi kaga wannan bai zama salimin bina'i ba eh in ka ce ja a gulami kaga ba alamar ruku a ta fa'iliya to sai ya zama kawai ja a gulamun ko ja a sahibun ko ja a zaidun to duk wani suna da zai zo daga cikin sunaye ya zo ƙarshen fi'ili ko fi'ilin ko suna ya zama salimin bina'i to farfa'ahu ka rufa'ance ka ce ja a zaidun ko kama zaidun iz to riba yayin da kake li'irabun wannan sunan da ya zo a bayan fi'ili فهو الفاعل دوم wannan sunan shine mai aikata wannan aikin da ya gabata in kace ja'a zaidun ko qama zaidun to zaidun shi ya aikata wannan tashin da kace zaidu ya tashi na'am nahu kamar jaral ma'u ruwa ya gudana jara ta ga tilu mabi al ma'u shine fa'ilun marfu shi ya aikata gudana wa jaral amilu ko ko kuma kace al amilu mai aiki jara yayi zalunci jara ya gudana an gabatar da ra'unin kafin alif jara kuma an gabatar da alifin kafin ra'un sai ma'anarsa ta bambanta jara ya gudana jara kuma ya yi zalunci ka gane ai daga aljawu zalunci akwai kuma jara na makotaka ya yi makotaka shi kuma daga aljaru in ka ce jaral jaral ja'iru jauran aljairu azzalimi shine shine ja'iri jara yayi zalunci jauran zalunci in kace kuma jaral jaru jiwara to makoci ya makonci makotaka amma duk ilin jara ne abin da ya biyo baya to shi al'ayulu da ya fi dacewa da shi makotaka ce ko zalunci eh kai za ka azilu ne ba azilu ba to zidin wani ya harafi ne to shi kenan jara al'azilu al'azilu magulmaci jara ya yi zalunci ka gane ai ai akwai azulu azili la duru ne azulu azili gulmar magulmaci ne ba ta cutar da shi sai ne alhamdulillah sai ne ne sai ta alimi Mata Alidu ya zo ba? Shafi. Shafi na nawa? To ina za mu tashi. Wala ya suhu kenan. Wala ya suhu zuhudu. Gudun duniya shi da zuhudu. Baya inganta. Wata ƙawa haka nan tsoron Allah baya inganta ma'aljahal tare da jahili. Jahili ko ya ce yana jin tsoron Allah ƙarya yake ba ta ka za abu masan Allah ba ka ƙaunace za ka ji tsoronsa ko kuma in na ƙauna ne ka ƙaunace jahilin ya ce maka yana gudun duniya to ƙarya yake gudun gudun duniya baya inganta tare da jahili saboda bai san duniyar ba ballanta na hadar guje ta bai san ta ba jahili bai san duniya ba ko ya ce yana gudun duniya ƙarya ne ko ya sai yana tsoron Allah to akwai shakku cikin tsoron Allah nasa domin ya gaya mana inna ma ya kashe Allah ya bin ibadu ya rukula ba sai ce a kada nan ustazu wani malami a sheku da cizo al'imamu shugaba al'ajallu maɗaukaki burhanu dini hujjar addini sahibul hidaya ma'abocin shirya to an shada ni ya rera mun waka libadihim ga shashin ɗalibai me yake cewa فساد كبير عالم متحقق وأكبر منه جاهل متنسك هما فتنة في العالمين عزيمة لمن بهما في دينه يتمسك يتي عالم مالمي متحقق من كيت حد شريعه ga ilimi ga saban Allah ga ilimi ga shagala wannan fasadun ɓarna ne kabirun babba a cikin addinin musulunci saboda jahilai ba za su iya bambanta mai kyan da mara kyan ba in shi ya sani su ba za su iya bambanta ba za su yi mun gaba da wani ya yi kaza sai su ɗauka abu ne mai kyau ko wannan barna ce mai girma a cikin al'umma a samu malami mutahaddikun mai shekar iyakar shari'a ai almutahaddiku huwa allazi yaf'alu khilafan shar'i shine wanda yake aikata sabanin shari'a min al-afali radi'a ayyuka munana wala yubali kuma baya damuwa a yabtadihu zai kunyata ko kuma ba zai kunyata ba wa fasadu mislu hadha kabirun barnar irin wannan a cikin al'umma abu ne mai girma li'annahu yarahu jahil jahil yana gani yana aikata wannan abin tunda baya kunya aikata a gaban kowa ma yana yi fa yagtaruna bi sai jahil sai jahilai su dinga ruduwa da shi fa yadillu sai ya bata shi da kansa wa yudillahu kuma ya batar da su shi alimin mutahatikun kenan sai ma da amma duk da cewa fasadun kabiru barna ne babba wa akbaru minu amma mafi girman barna minu fiye da wancan malami ne sako shine jahilun jahili mutanassikun mai yin ibada ya wancan girman barna wancan kamar ya dafa sadun kabiru amma akwai kabiru akwai akbaru wanda ya bi girman barna a cikin wannan al'umma jahilun jahili mutanassikun mai kokarin ibada daga annusku ibada kamar mutanassika kamar mutaabbidu mai yin bautar Allah ba yi da komai sai bauta da aikin sabo ya kaulace sai kokarin ibada amma jahili ne bai san komai ba ibadar ba bai san ya yake yin ta ba ka san me yasa ya zama akbaru min al muta hattiki shi wancan duk da mutane jahilai ne abin da malai ya maka shari ya ga tarbu na bi za su rudu ne da shi sai ai ai wala ma yana yi amma yawanci duk da hancin mutum ya san mai kyau ya san mara kyau musamman manyan manyan kaba'irai ba yanda duk jahilcin musulmi bai san shan giya ba kyau ba bai san zina ba kyau ba bai san ƙarya ba kyau ba bai san tata ba kyau ba duk jahilcin musulmi ya san abubuwan ba kyau to dan ya fito yana yi a matsayinsa na malami ba za su halatta wannan abu su ce wannan halal bane sai dai su ce a tunda wannan ma yana yi ai mu ma dan mun yi ba komai bane kaga wannan barna ne to amma shi wancan jahili mutanassikun matsalarsa duk abin da yake yi ya ɗauka ibada ne kuma wani jahili in ya ga yana ƙoƙarin ibada zai ce zai koyi da shi ai wani ibada yake alhali wani abun ba ba ibadar ba ne saboda jahilci ya mai da shi ibada to wannan shi ne mafi girman ɓarna gara wancan akwai dama dama shi yasa mutum yake maka wa inna ma kana akbar min al-alim al-mutahattiki ka sani shi jahili mai ibada ya zama mafi girman ɓarna daga malamin da yake keta shari'a fil fasad cikin barna li'anna fasadahu domin batil jahili kad yakunu yana iya zaman tawa min al-i'tiqad daga abu ne shafi aqida ma ta zuciya wal amali da kuma aiki na zahirin jami'an gaba daya shi ko wancan malamin aqidarsa tana nan mai kyau tunda ya san me yake yi a zahir aiki na zahiri ne yake yin batacce amma aqidar tana nan karshen ta a karshe zai iya tuba ya gyara Allah ya sai masa in tafi lafiya kalau amma shi jahili da ta hanyar da zai gyara aqidar babban ballata na aiki na zahiri saboda zama saboda haka ya zama akbaru minhu to alhamdulillah sai ne sai harbiya to to an samu duka an samu sai ina ne kafi na sha na man ɗalla da ni wai mal awal na tsanga yana nan wanda ya bula kuma ina ina ne na sha bakwai wani ne kuma ha ku aiki ya faɗa ba ya tashi kuma ya tashi ina ne za mu tashi kace shafi na sha nawa yawwa kace ne oho eh bayani ashe tattaki ba'sa hal muluku wa tahza bil jinanin nawali hal fuqara'u la tasal sayla jaw sayla judi ko jaudi kuba kuba yawa to ya dai fi daɗi la ta saila judi ha inna ma ya fi kanin wa kafi su bi hal anda'u zarrati shafihi na marrat alaiha falaha sarwatun biha wa nama'u tattaki ba su hal muluku al muluku sarakunan duniya super power na wannan zamani kamar sarki kaisara na rum da sarki kisra na farisa su da su fafawa a zamanin su to waɗannan manyan sarakunan duniya tattaki tana tsoron ba'asaha tsananin ƙarfin wannan tafin hannu na manzon Allah wata haza birgina min nawali alfuqara'u talakawa ta haza ita kuma tana labauta birgina da wadatuwa min nawaliya daga kyautar wannan tafin hannu na manzo Allah a gefe guda sara kuna suna tsoro kafin nan kada fa ya zo ya ci su da yaki a gefe guda kuma talakawa suna jira a samo ganima a zo a zo a wadata su da kyauta sallallahu alaihi wa sallam la tasal sayla judiha kar ka tambayi kwararar baiwar wannan tafin hannu tunda ai magana talaka suna kauna suna labota da kyauta to kar kai tambaya wai safin hannun in ya tashi ba da wata riya yake abin baya musaltuwa ya fi karfin ai tambaya innama ka sani dai al'anda'u baiwa wato raba jam'u nadar albalal dan shi da yake sauka a damuna ko a kaka shi ne baiwa ba to ya kafi ka ko ku al'anda'u zubar baiwa min wakafi na kwararar su hudu ha giragizanta to ya kafi ka yana isar maka amsa ba sai ka tambaya ba al'anda'u raɓa ko baiwa min wakati na kwararar su biya giragizanta to inna ma ya kafi ka yana isar maka amsa na irin zubar ruwa na tafin hannun manzon Allah darrati shatu ashatu akuya ta ummu ma'abar darrata buga da nono hina yayin da marrata tafin hannun nan ta wuce alaiha ta kanta lokacin da wannan tafin ta shafi hantsa manzo Allah da hijira na Abubakar a hijira sun baro yankin kasar Makka sai fara shigowa yankin Madina sai suka biyo ta rigar su ummu ma'abar da garjin rana ga yunwa ga kishirwa sai maza Allah ce ga wani alamar wani kauye ta ko ta riga nan mu ba ko za mu samu ko ruwan sha ko nono to da rana ne makiya duk sun fita da dabbobi da laƙuma da tumakai da awakai an tafi kiwo ita ma ummu ma'abadin ita kaɗai ce a wannan rigar ka gane ai mazala da suka zo suka yi sallama da ta fito ta musu marhaba ta ce su wane ne suka faɗi sunayensu sai maza Allah ce ko za mu samu ko nono mu ɗan sha mu matafiya ne hanya ya biyo da mu tana za mu je Madina sai ta ce kai gashi kuma ko kuma da safa ko da yamma ba lokacin da ake samun dabbobi duk Abu Ma'abar shine mijinta da ƴaƴayen mu duk sun fita kiwo ba wani kaɗai sai da ruwa su kuma yunwa suke sai maza Allah ya kyalla sai ya gano wata tsohuwar akuya a kwance ya ce to ko a jikin wacce akwai ba ma samu lobar ce kai wannan tsohuwar akwai ce uwar garke ta tsufa ba ta iya zuwa ciwon nan shi yasa ake barin ta a gida da da wani abu a jikinta ai da ita ma bata zauna a gida ba da ta tafi ciwo sai ce in za ki mana izini mu za mu tatse ta sai da to kan ku ce na muku ruwa amma akwai da ta zama tsohuwa ta daina haihuwa ina za ka samu nonon da za ka sha a jikinta kace amma dai kar ku ce na muku ruwa ku je ku gwada ko za ku ta kenan manzo Allah je ya sami ta yana shafa ba ta sai sai ta yake da ba ta ya tashi ma sai an daga tun daga nan ta fara ganin mamaki shafa bayan kawai sai akwai a sanyi sai manzo Allah ya sa hannu sai albarka ya shafa hantsa take sai ta ga ta tuka da nono yace a kawo ƙwarya aka kawo ƙwarya ya tatsa ya tatsa ya tuka ƙwarya tana kallo ya ba sai da abubakar sallallahu alaihi wasallam abubakar ya sha ya sha ya sake karba ya tatsa ya cika ƙwarya ya sha ya sha ki alhamdulillah ya tatsa ya tatsa ya cika ƙwarya ya ba ta yace to ga wannan ki aje ko wani zai zo mai bukata malamin mu yace a nan fulani suka samu ba a rasa nono a riga har hausawa suke karin magana albarka wannan tagar da annabi yace a ajiye wannan ko wani mabukaci ne in dai riga ta kirkice to ba za ka rasa nono har hausawa suke karin magana ba a rasa nono a riga duk yin komin rani ba za a ce ka zo ligar fulani a baka wa'amci babu sarkin nono zai wahala to albarka manzo Allah ne tun daga nan aka samu ba a rasa nono a riga wani ya uku ya tatsa sun sha biyu shi da na abubakar sun cika ta uku sun ba ta ta'aji shi ne nan ba da ke babu labari da mijinta ya dawo da yamma ya ce ah akwai nan kuma ka sani ba wa iya hankar ba fa ta cika ta yi kulkul ta yi kiba kuma an ce akuyar nan ta rayu har bayan wafatin manzon Allah wannan akuyar ba ta mutu ba ta tsoro ba a lokacin ta gama rayuwar ta mutuwa kawai ake jira amma albarkar shafar da manzon Allah ya mata aka ce har bayan wafatin manzon Allah tana shine da um Abu Bakar ya dawo da yamma daga kiwo ya ga akwai ne yace ina ta samu akuya kuma ta ce ai akwai nan ta gudu ya duba ya kare mata kallo ya gane ta ce ya aka yi ai wani mutum ne mai albarka ya zo mai kama kaza a cikin hadisi sahihi akwai siffar manzon Allah da aka rawaito daga ummu ma'abar siffar da wasu a wajen sahabbai ma ba a sami ta ta dinga faɗar siffofin manzon Allah kamannin sa ɗakin sa idanuwansa saboda kallon ƙauyen fitemas a wannan lokacin akwai ruwaya sahihiya daga ummu ma'abar da ta rawaito siffofin manzon Allah tana siffar sawo mijinta irin kamannin da manzo Allah yake da shi oke to ayi sai ce na rantse da ubangijin da ya halicce ni innahu sahibu quraishi a sai mun ga jin labari shine ma'abocin quraishi nan da muka ji ya bayyana a maka ana ta cece ku ce ana tseburi a garuruwan laraba yace ai zama bai same mu ba yace suka lafta suka bi shi madina suka dan suka musulunta to shine nan malam yake baka labari zarrafi shatu akuyan nan ta ummu ma'abar ta kukkugar da nono hina yayin da kafin hannun nan na maza Allah marar ta wuce alaiha ta kan falaha sarwatun tun daga nan wadata shine sarwa dukiya mai tarewa shine asarwatu dukiya shine ta baka ginan wadata ya tabbata laha ga ita ummu ma'abar bihada a dalilin wannan akwai da annabi ya bar musu wani ma'u da kuma da tsuwa ai ziyadatun fil laban tun daga nan aka dinga tagar akuya nono baya yankewa ladi da damuna har akuya ta bar duniya bayan fatin manzo Allah mun samu uku to alhamdulillah sai ne akwai nadul arab yau hadisi na nawa ai shafi nake cin shafi na sha nawa nadul arab bi sharri lil adab a wannan baiti za mu tashi murida ثم أمر المريد فنشو يا أمرش مريدي بالإقبال على الشيخ da fuskantowa ga shehinsa kada ya dinga juya masa baya hissan wa ma'anan kuma fuskantowa ta zamantakewa yana tare da shi da kuma fuskantowa zuciya ya dinga kaunarsa kada ya juya masa baya da'iman koyaushe abadan har abada wa adama idbarihi kaji da rashin juyawarsa baya an gaban shehi ولو لهبتهم كودا دليل الإنسى والإبن فقال رضي الله عنه يسير لا تلتفت لي غيره في العالم وكن كما لو كنت دون عالم ولا تلتفت كرك ويويا لغيره زوا ga wani shehin ka fil alamin cikin talikai in a malamai ne kaga duk duniya ba malami kamar shehin in a shehunai ne na tarbiya ka ga duk duniya ba mu rabbi kamar shehinka in amma in a mawadata ne ka ga duk duniya ba mawadaci kamar shehinka abin da yake hannunka ya wadace ka wa kun ka kasance kamar laukunta kamar kai din ka gane ai kamar lau kamar gaje kun da ka kasance duna alam ba tare da ma wani alam wani ɗan taliki ba kamar duk duniya ba kowa daga kai sai shi la ta tafi ni gairi aini gairi shi karka wai ya ga wani shehin ka allazi rabbaka wanda ya nemi ruhin ka ya maka tarbiya wa bil hudal muhammadi hallaka ya maka ado da shiryan nan a badan da ta ga annabi muhammadu wa dum ala zalika ka dawwama akan wannan hali ma kunta fil alam matakar ka kasance a cikin wannan duniyar ai muddata wujudika tsawon samuwarka wa dawamika da dawamarka fil alam cikin duniya li'anna ghayrahu domin wannan sa la yajibu nafa ba zai jawo maka amfani ba wa la yajibu darran ba zai cutar da durran ko cutarwa ba wa kun ayyuhal muridu ka kasance ya kai muridu fil itiqadi ka cikin kudurinka ka kasance a alamafi daukaka wa arfa'u mafi ɗaukaka min zalika daga wancan hali na farko kama lau alal faidu wata kadiri kamar dai ga kaddarawa kun ta ka kasance ai kulikta kamar an halice ka wanda ka ta ka tashi duna alam ba tare da sauran talikai ba illa an ta wace kai kamar tun da ka bude ido a duniya ba kowa sai kai da shehinka allazi rabbaka wanda ya reni ruhinka wa menene wa nabiyaka kamar ba kowa bayan shehinka sai annabinka wa maulaka kamar ba kowa a duniyar nan bayan shehinka da annabinka sai ubangijinka allazi khalaqaka fa sawwaka wanda ya halice ka ya daidaita halittarka fa halaka ya falanta maka rai ko ko fa to fa hunaka to a yayin nan ne tasiru kake kasancewa ya isa mai ɗaya bai tsammani millatu da kai daga amfanarwa wani wanda ba shayin ka ba ba annabin ka ba ba ubangijin ka ba to alhamdulillah sai ne akwai bulugul mara to ina ne bulugu ɗari bakwai da nawa to ina za mu tashi ɗari bakwai da ina mun muktar ɗari bakwai da sittin to muna wa anu daga ibn umar radiyallahu anhu qala lam ara rasulallahi ban taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yastalimu min albayt yana tsotsar wani abu daga cikin ɗakin Allah ba gaira rukunaini sai rukunan nan guda biyu al-yamani yayi masu tubukantar ƙasar Yaman su su biyu yana nufin rukunul yamani wa hadrul aswad sai dai rukunul yamani shafar sai yake yastalimu na daukan ma'ana biyu shafa yastalimu na daukan ma'anar taqdiru sun bata to anan tunda mun san hukunce hukuncen su yastalimu in rukunul yamani ne yana shafa ne yastalimu hadrul aswad ne yana sun bata rawahu muslimun amma rukunin iraki da rukunin shami wannan maza Allah baya kula su a cikin dawakunsa baya shafar su da hannu baya tsotsar su da baki sai rukunain al-yamani yayi wa an umar annahu cewa shi umar radiyallahu anhu lokacin da yazo dawafi yana khalifa bayan sai na abubakar da wafatin manzon Allah qabbala al-hajar ya sumbaci hajarul aswadi wa qala yace ni alamu to kai hajarul aswad ka sani ni fa na san cewa annaka hajaru kai dutse ne kamar kai dutse ne ordinary ba ka da wata daraja da ta bambanta ka da sauran duwatsu domin la ta gudu ba ka cutarwa wala tanfa'u ba ka amfanarwa walaula anni ra'aytu rasulallahi ba domin cewa ni na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yuqaddilu kai ra sumatar ka ba ma qabbaltuka da ban sumace ka ba ka gane ai wannan wasu malamai sun masa tawili qala an-nawawi fi sharh muslim imam an-nawawi a cikin sharhin sahih muslim da yazo kan wannan hadisi yace arada bihi bayan al-hadath ala al-iktida ko ala al-hadd arada bihi bayan al-hadd ala al-iktida bi rasulillah umar hoba wa yana kore falala da darajar hadal al-aswad bane a'a yana nufin yin bayanin ko aitar da musulmi ga yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nukda ta karshe a hadisin da ya ce ba dan na ga manzo Allah ya tsotse ka ba da ban tsotse ka ba to yana kwadaitar da musulmi da abu da za su yi su yi kokarin yin koyi da manzon Allah fi taqdiri cin sumbatar wannan hadarul aswad ka gane ai eh to me gaban to wala bahani yau wa imam nawawi yace Umar ya ya fadakar da mu sai ne ala abu ta cewa shi Umar annahu laulin iktida'a bihi ba dan yin koyi da manzon Allah ba lama fa'alahu da bai aikata wannan tsumbata ba wa inna ma qala ya ce wa innaka la tadur wa la tanfa'u ya ce wa dutsen hajar al-aswad baka tutarwa baka amfanarwa li Allah ya gutaru ba'du qaribai al-ahd al-islami domin kada wanda suke kusa kusa da musulunta su dinga ruduwa allazina kanu alfau ibadatul ahjar da suka saba da bautar duwatsu su ne gumakansu ba su daɗe da musulunta ba wata azima suka saba girmama gumaka da suka sassaƙa da duwatsu ko raja nabi ya kar su yi tsammanin samun ƙaunar amfanin dutse kamar yadda suke tunanin samun irin wannan amfanin a jikin duwatsu na gumaka wa kofar dalari da tsoron cutuwa duk takasiri da takaituwa fi ta'azira cikin girmama ita wannan hajarul aswadi wa kana akwai tsoron da suke yi na takaituwa cikin girmama ta in ba su girmama duwatsun ba kamar za su cutu wa kana ahadu qaliban bi zalika zamanin da umar yake wannan kusa ne da wancan zamani da aka baro na tsoron cutarwar gunki da kuma kaunar samun amfanin gunki to fa kafa umaru umar sai ya ji tsoron an yi rahu ba'adu mu kar shafin sabon musulunta su dinga ganin bi taqabi bi menene menene bi qablihi ne to ai domin sai umar ya ji tsoron kada ya dinga ganin shashi suna tsotsa hadarul akwadi wa ya aka ni biyu suna wani tattali da bashi kula ta musamman kamar da suke wa gumaka fa yashtabihu alai sai lamarin ya rikitar da shi ya kasa gane wa irin girmamawa da ake wa gunki ne ake wa wani hajar aswad ko ba ita bace to fa bayyana sai Umar ya bayyana annahu hajarun makhluqun shi hajar aswad dutse ne makhluqi ba abun bauta ba ka baƙin makhluqat kamar sauran awaban halitta allazi la tazuru wanda ba ta iya cutarwa dan baka tsotse ta ba ta ba ba ta iya amfanarwa wa sha wa ata umar zalika umar sai ya mai sai ya bayyana wannan fil mawsim a cikin tala aikin haji li ya shahada ko fil buldani li yushhada domin a bada shaida wannan abin da ya faɗa a sauran garuruwa na musulunci wa yufazu a kiyaye wato li ya shahada fil buldani wa ya fazu anhu ahlul mawsim mutanen da suka zo tare aiki hajjin nan su kiyaye wannan hukunci daga wajen umar to mun ko ba can ba wa an tufayl qala yace ra'aytu rasulullah na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dufu bil baiti yana dawafi a dakin Allah wa yasalimu rukuna yana tsotsar rukunun wato hadarar aswadi bi mahajanin da kwagiri ma'ahu da yake tare da shi yana kan abun hawa ne ba a ƙasa ba in ya kewo sai ya sa kwagirinsa ya sha fadilul aswadi ulqadilul bidana kuma sai ya tsotsi wannan kwagirin inda ya saba hadirul aswadi maimakon bakinsa da bai samu tsotsa ba inda yana kan dabba in ya shafo da wannan kwagirin sai ya tsotsi kwagirin nasa bahu muslimun alhamdulillah ina ne نعم كتاب الاحاديث ماذا متاجي نعم البائي البائي عن كو البائي عن masu ciniki guda biyu haka nan kuma ma'anar alba'i a masu ciniki guda biyu sai dai alba'i ani daga alba'i'u ne aka yi ta duniya albayyani da kuma daga albayyani ciniki masu ciniki guda biyu yana nufin mai saye da mai sayarwa zirkiya suna da zaɓi na warware cinikin nan ko na tabbatar da shi malam ya tafarraka matuƙar ba su rabu da juna ba ka gane ko da an yi ciniki an sallama ka ba da kuɗi shi ma ya neko ka karɓa matuƙar ba ku rabu da juna ba kuna gurin to kowa yana da damar ya warware kai mai saya kana ya cewa ga kayan ka ban kuɗi na shi ma mai sayarwa yana da damar ya ce ga kuɗin ka ban kaya na ka gane ya shi da ma'anar albar bil kiyari din da muke ta karantawa a cikin fito ai hadisi ne aka jira wannan mas'ala a kai mai saye da mai sayarwa suna da zaɓi na tabbatar da ciniki ko kuma warware ciniki malam ya tafarraka matakar ba su rabu da juna ba a wata wa aka ce malam ya fitarika matakar ba su rabu da juna ba fa in sadaka idan ne saye da nasara su bi suka yi gaskiya wa bayyana suka bayyana hakikanin al'amari mai sayarwa bai koye wani aibi ba mai saya shi ma bai ce wallahi iya kuɗi na kenan ba da Allah ka rage mun ba da wani kuɗi sai shi alhali yana da wani ne wannan shi ma ya ɓoye gaskiya kowanne ana buƙatar ya yi gaskiya kuma ya bayyana gaskiyar idan suka yi gaskiya suka bayyana hakikanin al'amari burika lahuma fi bai'ihima za a yi albarka gare su cikin wannan ciniki nasu wa in kata ma amma in suka ɓoye hakikanin al'amari wa kaza ba suka yi wa juna ƙarya wanda yake ai dubu na sayi ta alhali dubu da ɗari ɗaya ya saya wannan yace ai ba ni da wani kuɗi sai wannan alhali yana da wani kuɗi dan ne mazan shi yace ba wani kuɗi sai shi to muhiqat barakatu bai'ihi ma za a tashi albarka cinikin nan ko riba nawa kaci wannan riba ba za ta maka albarka ba inda kai ƙarya cikin wannan cinikin kamar yamhaqu Allahu riba Allah yana tashi albarka riba ai yamhaqu barakatan riba sai aka ce kawai Allah yana tashi riba to nan ya fitar maka da albarka ake shafewa a wannan hadisi rawahul bukhari bi isa ta'amu ta'amul walima sir da abinci abincin walima sir da shi amma ba kowanne ba wannan iri yud'a ilayhi al-aghniya abincin walima da aka kirawo mawadata zuwa gare shi aka je aka sa a ɗaki ko aka samu wani gurin alfarma aka kawo kaji da abinci na alfarma da kayan shaye-shaye da tantsatsa da lace-lace amma sai aka kira mawadata wanda su sun ci irin sama a gidansu a kwace suke ma ba sa bukatu wa yutrakul fuqara aka kare talakawa a waje suna talashe baki wannan manzo Allah ta kirga irin wannan abincin waje yawanci kuma ana biki haka ake me kyan sai a ware ahlul fadl jigali jigalin sai a turo wa talakawa manzo Allah yayi kirga irin wannan abin abincin da za a kira mawadata kuma a kyale talakawa a waje wannan tarakar da awata duk wanda ya bar amsa gayyatar da aka masa zuwa walima faqad asallaha wa rasulahu haqiqa ya saba wala da bannan yi amsa gayyata wajibi ne ko talaka ne ko mai kudi amma cin sai kaga da ba dole bane zuwa amsawan shine wajibi rawahu shaykhani bukhari da muslim aljuru abul ake sai masa da'a husnul khuluqi kyakkyawar dabi'a tsakaninka da ubangijinka da kyakkyawar dabi'a tsakaninka da halittar ubangijinka wal ism abu da ke masa zunubi ko laifi ma haka abin da ya motsa fi sadrinka a cikin zuciyarka kana kokwantar sa wa karita kaki an yaddali alai na mutane in kayo ka akai abin da baka so a ga kana yi wata sukarin ka ne baka so ka ta a cikin mutane sai ka kuya to ka bari wannan abun ba ba shi amma in kai aka kawo ko goro ai zaka ta a gaban ko ko amma in sigari ne sai ka ɓoye a to wannan ya nuna ba mai kyau bane amma wani miji ne ko cingam ko wani goro ko wani shayi aka kawo za ka karba a gaban kowa ka sha amma in ya zama sigari ne ko wani abu dai mara kyau sai mutum ya kuya to wannan ba sai an gaya maka fatawa cewa wannan haramun bane manzo Allah ya gaya maka yake wa ismu ma haka ala fi sadrika wa karita an yaqali alaihi nas rawahu muslimun albakiru marwaci dai na haƙiƙa man su inda wanda aka ambace ni a wajen sanji manzo Allah aka ambaci sunan manzo Allah aka ce Muhammad wa lam yusalli alayya amma bai yi salati gare ni ba kawai ya dake ya matse wannan shine cikakken marwaci rawahu ahmad ibn hanbal albirru kaga da'a la yabla baya tsufa wanda al-hausa yake cewa alheri baya faduwa kasa ban to haka nagarta da alheri baya tsufa bi ma'ana ko ka mutu sai yayi tasiri a zuriyarka ƴaƴanka da jikokinka sai an ga alamar da ubansu ya taɓa yin alheri sanda yana wa zambu amma shi zunubi la yunsa ba a manta shi ko da kai ka manta da ka saba wa Allah in baka tuba ba Allah yana sanar da kai da wannan ne bai manta ba wadda ya nufi sarki Allah mai yin sakayya shi wannan addayan mai yin sakayya kama ka dinu sudan kamar yadda kai haka za a saka ma to shi ne yin sakayya da la ya mutu baya mutuwa balle ka ce in bai manta ba ai wata nan zai mutu shi ke nan mun to baya mutuwa baya mantuwa kuma mai sakayyar baya baya mutuwa saboda haka tunda manzo Allah ya gaya maka hakikanin yadda al'amari yake i'mal ma shi ka aikata a duk abin da ka gada in aljiru ne la ya guda baya tsufa za ka same shi a lahira in azzabu ne ba a manta kuma mai sakayyar baya mutuwa saboda haka ya rage gare ka ka zaɓi ko aljiru ko ko ko ko azzabu shi yasa ma Allah ya cewa ihmalu ma fi su ku je ku aikata duk abin da kuka da tunda an ga muku ga mai kyau ga bare kyau yanzu zafi ya rage gare ku fa man sha'a falyuni wa man sha'a falyakfur amma fa inna atadna lil zalimin nara kama ta dinu su gano gazantar kamar yadda kai haka za a saka ma in mai kyau mai kyau za a ma sa kai ba mai abin da kala zaratin kairan ya rahu wa ba amalin da kala zaratin sharri ya rahu rawahu al-baihaqi alhamdulillah fatiha da salatul fati Allah ya mana dukkan bukatun mu da bukatu wadanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin